karramawa bi kowace ma'abucin ƙarfi inda bil arshi makin a gurin ma'abucin al'arshi wato kasantacce ne mutsa'in sannan mai da'a ne ga Allah samma amin sannan a can samma a can gurin wannan tsayuwar tashi amantacce ne Allah ya ce zumiratin ai ma'abucin ƙarfi kama kamar yadda imam mujahid ya faɗi ibn zayd ya ce zumiratin ma'abucin ƙarfi fastawa sannan ya daidaita ai yani jibril kamar yadda imam mujahid ya ce fastawa ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la shi malaika jibril annabi ya ganshi lokacin da yake cikin sassa madaukaki ma'ana kamar yadda malaman tafsiri suka ce shine mahudan rana ko kuma farar wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga malaika jibril ya toshe ma'ana dukkan gabas babu yadda ake gani duk shi ne wa huwa bil ufuqil a'la kamar yadda yace shine ya ganshi a wuri wanda yake sassa madaukaki shine mahudar rana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a idan kunna turaban wa aba'ana ma'ana idan muka zama to turbaya da uwayenmu kenan yaushe ne ubangiji zai fitar da mu to kadiba yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta ta mala'ika jibril wanda fuka-fukin shi 600 har annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan mala'ika jibril shi ne wanda allah ya wakilta aikensa zuwa ga annabawa har annabi yake ba da labarin yadda aka yi ma isra'il da miraj ya ce bayina ana ƙa'idun ijja a jibrilu alaihi salam annabi ya ce ina kwance sai mala'ika jibril ya zo sai ya zunguri tsakanin kafaduna guda biyu faƙuntu sai na tashi ila shajaratin fihi kawakrayen afayir tana da kamar wato susukin na tsuntsaye faƙa'a da fi ahadihima ya zamna a ɗayan waƙa'attu fil ƙafar na tsaya a ɗayan فصعد كوكما فصعد وارتفعت سيتتاشي تي سما حتى سدت حفقين أو حافقين حتى لتيمي تكتوشي تكا ونسسا وأنا أقلب طرفي نئنا ججو يكلنا ولو شئت أن أمس السماء لمسست يتي والله دا ناسو إن شاء سما دا نشاهتا فالتفت إلي جبريل كأنه جلس لاقيا فعرفت فضل علمه بالله علي saboda haka annabi mala'ika jibril ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama da tafiya har ya zuwa wato sassa ko kuma gurin da zai je munajati da Allah annabi ya ce aka bude mini ƙohohin sama wa ra'aitun nura al'azam sai na ga wani irin haske mai girma wa idza duna hijab rafrafat durrun wal yaqut a bayan wannan hijabin akwai labule wanda yake da yaqut ko dur wa uhiya ilayya ma sha'a an yuha Allah ya mun wahayi abinda Allah ya so mun wahayi summa qala al bazzar an wato kamar yadda wato bazzar ya kawo wannan wato labari na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akan kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce huwa bil ufiqil a'la thumma dana fatadalla annabi ya kusanci ubangijinsa Allah ya shiryar da shi dukkan wasu al'amurra wanda za a yi daga ciki Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine sallah guda hamsin wanda kuma kisar kowa sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ya dawo ya gamu da annabi Musa annabi Musa ce aje a rage mai yana zuwa ana rage mai biyar biyar har sai da ta zama to biyar saboda haka kuma ta tabbata akan biyar din wannan Allah ya ce duk wanda ya tsaye da wannan guda biyar salloli guda biyar to zan ba shi ladan kamar ya yi tsallar waccan hamsin ɗin da Allah ya rubuta Allah ya ce ma yi badalin ƙaunin ladayya zance a guri na baya canzawa idan Allah ya faɗa abu to Allah baya tada shi sannan sun madana fatadalla fakana ƙaba ƙausaini a adana sai kasance kamar tsawon baka guda biyu ko mafi kusa ma da haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi munajati da ubangijin shi a cikin sun madana fatadalla akwai wata kissa ko wata sira wadda ɗaya daga cikin ɗiyan abu lahabi ana kiran shi otuba za su yi balaguro da baban shi abu lahabi sai yake cewa ai zan tafi in cutar da muhammadu a gurinsa zan je in cutar da shi kafin mu mutai wannan balaguran ya je yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi ne otuba ya shirya za su sham bayan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la aqalikanna ila muhammad wa azinahu fi rabbih sai na tutar da shi akan ubangijin shi wannan yaro sai ta yace ya muhammad wa huwa yakfuru billadhi dana fatadalla sai ce shi ya kafirce ma wanda ya kusanta ya shiryar da shi ma'ana sai ce ya kafirce ma Allah har yace fa kana qaba qausaini aw adna ya ce ko da ma ya kasance kayi munajati da Allah kamar tsawon mashi ko kuma baka guda biyu ko mafi kusa da haka ya ce to ni na kafirce ma Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi ya Allah ka gama shi da kare daga cikin karnukanka yama dan Abu Lahabi wannan addu'a da ya je gurin abu lahabi sai ya ce masa me kace ma annabi muhammad me kace ma muhammad sai ya ce na ga na ce mishi na kafirce ma sun da na fata dan la fa kana qaba qausaina aw adu yace to shi me ya gaya maka yace ya ce mini allahumma sallit alaihi kalba min kilabi yace to wannan mutumin ma addu'a shi bar da kaucewa ina maka tsoron addu'a shi ta kama da suka kai sham sun sabka a wata wato falfaciya ta wani rahib malamin yahudawa saboda haka sai ce musu ni ya kai kuka yarda kuka zamna a wannan garin mu fa zaki muke da yana cinye baki da sauransu saboda haka sai ce wallahi ba ina tsoron addu'ai wannan mutumin nan na makka wanda ya ba ɗana ya ce allah ya gama shi da kare daga cikin karnuka na karnukan allah saboda haka sai ce a zo dala a lallabta kaya a kare ɗan shi don kada kare ya cinye mishi aka lallabta kaya sai ga zaki ya taho cikin daren ya zo yana ma wato shi abu lahabin yake ba da labari ya ce yana shinshina fuskokinmu shinshina wannan ya huce shinshina wannan ya huce sai da ya zo cikin kaya ya shinshina kaya sai abin da irin tsalle da yake yi ya fada bisa kan dan wannan yara ya tabne kan saboda haka yace kun gani dama na ce muku bai taba yin wata addu'a ba ta kauce amma duk da haka Abu Lahabin bai saduda ba bai gane ba bai ƙara yin izina ba da lura da kan cewa ai wannan Muhammad addu'a shi amsashiya ce kenan annabi ne na Allah in yi imani da shi ina sun makasar kolobuhun sai zuciyar tashi mata kekashe min ba da zalika fahiyar kalfe jawa ubangiji ya kamanta irin wannan zuciyar kamar dutse au a shaddu kasuwa ko ma ta yi dutse kai kasa saboda taurinta shi wani dutse wani lokaci za ga dutse daga inda yake ya saki gurin ya faɗo saboda tsoron allah wani kuma ya tsage ruwa ya fito wani daga inda yake jakuda saboda tsoron Allah kai har ubangiji ta yi lau an zanna hada alkur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a da mun saukar da wani alkur'ani akan me akan dutse Allah ya ce da ra'aitahu da ka gan shi khashi'an yana me tsoro mutasaddi'an mai kaskantar da kai min khashi'an Allah saboda tsoron ubangiji abinda Allah yake so a ji tsoron shi يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية galibin mutane za ka tsoron wasu suke ba Allah ba subhanahu wata'ala mutum ya rika tsoron mutum dan uwan shi ko kamar yadda yake tsoron Allah ko kuma ya fi ma yadda yake tsoron Allah mutum zai iya wato kar ya tsata zumuncin shi zai iya sai da rayuwar shi don rayuwar wani ya yi ƙarya don wani ya zama to mutumin kirki ya yi ƙarya don a cewa da mutumin kirki alhali kuma ya san ƙarya haramun ci da sauran irin haka sannan fakana kama kausai ne a wadana wala ƙadar ahu na zilatan ukra inda sidratin muntaha ubangiji ta'ala ya ce hakika ya gan shi fakana kama kausai ne a wadana ko fa'auha ila abdihi ma yuha sai ubangiji yayi wahayi ga bawansa abin da ya so ya ma bawansa wahayi bawan nashi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wata fasara wadda take nuna cewa Allah ya wahayi zuwa ga mala'ika Jibril mala'ika Jibril sai gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya faɗi kenan fassara guda fassara kuma guda an nuna cewa ubangiji tsakanin shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani turshiman babu wani mai fassara kawai fakana kama kausai ne au adina fa auha ila abdihi ma auha ya wahayi zuwa ga bawan shi abinda zai mai na wahayi allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ubangiji ya ce alamin shi duka ya siman fa'awa wajenaka dallon fahada shin Allah bai same ka ba maraya sai Allah ya tarar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana cikin mahaifiyarsa baban shi rasu sannan bayan ya yi shekara shidda mahaifiyar shi ta rasu aka miƙa shi zuwa ga kakan shi abdulmutallib shekara biyu a hannun abdulmutallib kuma ya rasu bayan shi aka miƙa shi zuwa ga abu talib abu talib a gurin shi ne shekara goma sha takwas har ma lokacin da aka ba shi annabci to wannan duka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wato alam ya shi duka yatiman ubangiji bai same ka ba maraya kana matsanin ba ka da uwa ba uba fa'awa ya tarar da kai ma'ana ubangiji ya dauki ɗawainiyar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wajenaka dalan fahada sannan ubangijinka ya same ka ba ka da addini sai Allah ya baka addini ayan ce dal a ma'ana ana nihin batacce to ubangiji subhanahu wata'ala daman ya shirya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai taba shan giya ba bai taba zuwa taron idin waɗanda suke kafirai ba sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama baya cin amanan kowa har lokacin da wato ƙarshen rayuwar shi a makka lokacin da zai koma madina annabi sallallahu alaihi wasallama da kayan kafirai a hannun shi me yasa ya dora ali bisa kan bisa kan wato gadon shi saboda ali bin abi talib wa shagari mun annabi bai nan ya raba mutane kaya sun yarda bisa ba annabi da'a bisa bin shi bisa yarda da su bauta ma Allah shi ba amma kuma duk wani kayan na ajiya da amanar sun su kawo su ajiye gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake son amana mutum ya zama to mai amana an ba ka kuɗi ko da a ce yan ɗari ɗari ne sababbi sai ka zo suna neman canji kai ba ruwan ka ba za ka canza musu in dai ba mutumin bai ci kawai shi ka ajiye mai kuɗin yake so in ya zo ya tarda daidai adadin kuɗin canji ma ya kama kai amma ba haka ba idan ka canza ka shi amana kwarai fa ko dai shi za ka ajiye mai kamar yadda yake haka ko kaya ne ba ka kada ya zama kana sawa kamar yadda wasu mutane suke yi a nan za a ga wayan ce an ba da shinginan gona sai mutum ya dauki kudi ya baka kuma kai wa za ka noma gonan kai da ka ba da kudin shi wanda ya kai watakila ma ya kashe kudin ko ya ma diyarsa aure alhali wannan gonar da ita ce ya dogara ma'ana ya yi aikin samu kuɗi kenan ka bashi jingina shi abin da ake cewa jingina kamar ramce ne amma kuma dukiyarka a hannu kamar yadda Allah ce farihanun makafuda idan babu wanda zai rubuta bashi babu wanda za a samu su shaida sai ni da kai kawai to idan za a yi wannan bashin sai ka ba da takardar gida gidanka ba a saida shi sai tare da ni kenan wannan shi ake kira shingina gonarka ba za a saida ta ba sai da ni kuma kai za ka je ka noma gonarka idan Allah ya sa ka samu wato yabanya ta yi kyau ka samu abin nan abinci da yawa in ka saida ya ka ba ni kuɗi na wannan shine tsari na musulunci sabanin yadda wato mutane suke to saboda haka fakana qaba qawsi fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a ai zuciya abinda ta gani ba ta yi ƙarya ba ma'ana dukkan abin mamaki da annabi ya gani da ya wato zuciya shi ba ta mai ƙarya ba tabbas ne ubangiji subhanahu wata'ala a wata ruwaya lokacin da ya muga mala'ika jibril ma a cikin halittar shi annabi sai da ya suma mala'ika ya zo shafi ƙarshensa saboda haka ya tashi to a wannan lokacin allah subhanahu wata'ala ya zuba mai ƙarfi na yadda zai rika ganin wasu abubuwa saboda ita an tambayi annabi aka ce wai kaga Allah lokacin da kai isra'i ya ce yaya zan yi in gani shi haske ne kamar yadda muka gani a hadisin baya cewa aka bude mai sama da ya shiga sai gansa haske haske mai kamri sannan kuma bayan hasken kamar da kwai labule wanda kawai yana jin maganar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda abdullahi dan abbas abdullahi ta abbas take cewa annabi ya ga Allah shi ita kuma Aisha ta ce a'a annabi bai ga ubangiji ba ya ji zancen shi ne ya ji maganar da suka yi to saboda haka fa auha ila abdihi ma auha ma kazaba al fuad ma ra'a sannan kuma nan sai ka bai da wannan fassara zuwa ga ganin annabi malakutus samawat irin abubuwa na samai da gani na abun mamaki da wuta da aljanna da yadda mutane ake musu azaba wasu da yadda mutane suke cikin ni'ima 'yan aljanna kenan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra sannan ai annabi dama ya taba ganin mala'ika jibril anan ma sabka wata daban ma'ana ba wai a sama ba hatta a duniya annabi ya gan shi lokacin da ya buga fuka-fukinsa 600 annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ya ce nazlatan ukra shine wato wani shudi daban ko sabka daban sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kalaba al-fu'ad afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'ahu inda sidratil muntaha sannan annabi ya ga mala'ika jibril a gurin magariyar tikewa wanda wato magariya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi ta kuma nan ne mala'ika jibril yake tsayuwa a cikin sama bayan huce sama ta daya sama ta biyu sama ta bakwai to halu tafiya ce sai ka je inda wannan magariyar take wadda take sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inda ha jannatul ma'awa a nan ne ake samun aljanna ta makoma sannan malamai wasu suka ce filafon din aljanna ma'awa shine al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana al'arshi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wa kana arshuhu ala al-ma kamar yadda Allah ya ce al-arshin ubangiji yana saman ruwa shi kuma ya daidaita akan al-arshi istiwa'u ma'lum istiwa'i wanda ya dace da ubangiji subhanahu wata'ala ba ma ce ba zama ne irin haka yadda kai ka dan faru shikin kujera da sauransu sannan kuma annabi yake cewa ai wasi bayan Allah ya ce wasi akursiyuhu samawati wal ard kujera Allah ta yalwata sammai bakwai da kasai bakwai annabi kuma ya ba da labarin daga nan wannan ƙasa damu ko kuma wannan duniya tamu zuwa sama ta ɗaya ta yi shekara ɗari biyar ne ka kutsa sama ta ɗaya ka huto sama dandan sama ta biyu ta yi shekara ɗari biyar haka daga ta biyu zuwa ta uku ta yi shekara ɗari biyar har ya zuwa wato sama ta bakwai duka wannan wannan tafiyar ta shekara ɗari biyar wannan tazarar ita ce bayan haka kuma Allah ya ce alkursiyu ta ubangiji ta yalwaci sammai da ƙasa sannan kuma annabi ya ce gurin ɗora ƙafa ne saboda haka mu gane girman ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan al'arshe shi yana rubusa kan ruwa sannan ubangiji ta'ala ya sanya masu ɗaukan al'arshi mutum wato mala'ika ne guda hudu annabi ya ce idan kana so ka ga girman mala'ika kunnen shi daga nan zabuwa ka faɗe shi tahiyar shekara uku ce tahiyar shekara uku sai ka yi shekara uku kana tahiya daga nan kunnen shi ka kanan ɗaya daga cikin mala'iku sannan kuma ranar tashin kiyama za ta ɗauko gadon ta taho da shi wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sannan a ranar tashin kiyama sai an ƙara su ma sun zama takwas a yanzu su hudu ne suna ɗauke da gadon al'arshin sai suka shi yau ne Allah ya ce ku rika tasbihi suna subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai suka ji gadon yayi sauki bai da yau to haka kai ma duk abin da ya maka yau ne kana iya karanta wannan addu'a ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allah ya ce id yaksha sidrata ma yaksha ta lokacin da abin da yake rubo ma wannan sidra magariya abin da yake rubo mata ma'ana na launuka daban-daban wanda akwai launin ma da babu shi a nan duniya duka launi a nan duniya bai wuce takwas ko daga shi ne ake samun wato reshe-reshe daban in ka dauki ja da wasu masara da waye duka daga cikin ja ne ake yi in ka dauki bula farki da sauransu duk daga ciki ne da sauran wato launi wanda yake daban-daban sannan ubangiji subhanahu wata'ala ce ma zagal basar wa ma tsana ai idanu ganin ubangiji ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bai karkata ba ai sannan kuma bai yi bada gawa bai tsallake iyaka ba laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga daga cikin ayoyin ubangijin shi waɗanda suke manya-manya daga cikinsu akwai wuta wanda aka gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato aljanna wanda aka gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama har aka gwada ma annabi wato shine soran beni nawa na sayyidina umar alaihi salam ko kuma radiyallahu anhu umar na khattab aka gwada ma annabi gidan shi annabi ya ce ma umar har na ga gidanka a aljanna har na je in shiga sai na tuna kishinka umar na khattab ya kuka ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba irin ka ba ake ma kishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ذيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى يأتي مقرعا أو للمشركين في إبادتهم الأصنام وأنداد والأوثان ومنجي سبحانه وتعالى ينانون ووتر كافرين yadda suke ibada ga gumaka sun maida su kishiyoyin Allah da guraren da suke bauta suna tsarkakewa kuma suka ɗauka musu ɗakin Allah shine wurin mazauninsu shine cikin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya buɗe maka sai da ya karya gumki ko kuma gumki da aka samu a cikin ka'aba kan ciki kan sama gumki 360 wanda kowanne wato da abinda ake manufar shi da shi kamar wanda yake mutum ne na yanzu za ga mutum idan ka buɗe nan in kogin shi daga tsiri wajen talatin kowace laya daban wannan ta ta shasha ta wuce wannan ta bugu wannan ta abin nan ba duhu wannan kuma ta abin nan kau da bara wannan kau da wane ne duka kowace wadda kai maganin karfiki wannan abubuwa ne waɗanda suke mi tsari ne canfi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana idan da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu wanda za a kawo a sanya har ya zama to ki bugu in an buge ka a kasa bugu da annabi ya gwada masahabban shi ridwanun bahi alaihi akwai sahabi na annabi wanda ake kiran shi hamza bin abdul muttalib wanda shi kuma dan uwan baban annabi ne annabi yana kaunan shi a lokacin nan a gazwatul uhud aka kashe shi inda akwai maganin karni da bai bashi ba a buga ya lauye to duka wannan yana daga cikin canfi da kuma hurafat wanda shaidani yake kawowa ya sama mutum kawai ya bashi aiki kullum ka sayi ban daki da kai dar masu daban kuma hudda wandonka daban subhanallah kuma wai wani ya ce ayoyi ne na Allah alhali kuma ayar Allah annabi yana da zobe wanda nikash a jikinta Muhammad Rasulullah daga sama ma aka sa Allahu Muhammadu Rasulu annabi idan zai shiga ban daki sai ajiye ta sai shiga da ita to kai ka ce ayoyi ne na Allah ka shiga ban daki da su kaga duka wannan yana daga cikin hurafat kawai abin da yayi idan mutum wato menene ma yi abun ba duhu ba duhu an yi barawo nake ganin ko wanda zai ba duhu ka a gan shi ko kuma layin zana ya shiga guri ka zai shi dauki kayan mutane to musulmi na kirki zai dauki kayan mutum ko shashatau ya dauki bashin ka idan ka ganshi kawai he zartin ya shafe shi kaga wannan mami yana daga cikin irin muguwar ɗabi'a wanda musulmi baya yin ta yawwa to dukkan su ma kafirai na da abu ne iri ɗaya wanda ake yi gunki 360 kowanne da kwai aikin da yake wannan allah ruwa ne wannan allah aure wannan allah aihuwa an baka da aihuwa ka je ka roƙe shi wannan allah balaguro ne za ka yi balaguro ka je ka roƙe shi shi yasa lokacin da annabi ya zo ya musu ku bar bautan gumaka ku bauta ma allah shi kadai sai suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida ya za a sa allah shi kadai shine abin bauta shi zai dukkan aikin wannan har ɗaya daga cikin su wato abu lahabi yana cewa ga fulan allansu kaza wanda yake musu maganin kaza ga allah kaza wanda yake musu maganin kaza ga allah kaza wanda yake musu maganin kaza ya za a ce allah ɗaya duk zai iya wannan aikin sai allah ya ce wa ma qadarullah haka qadari ba su san allah ba hakikanin sanin shi saboda haka bayan Allah ya nuna ma annabi malakutun samawat sannan kuma annabi ya yi tsaye na sallah a makka ga musulmi ga kafirai suna jin abin da annabi yake karantawa yana karanta wannan sai annabi ya zo kan a fara'aitumul lata wal uzza ku bani labari lata gunki ne uzza shi ma gunki ne daban malamai suka ce lata sakratun baida mankusha in an ce lata an yi ta da wani dutse fari wanda aka yi tayen shi ga ta nan fari kal fari tas kuma an yi rubutu a jikinta bai su bi ta'ifa wanda aka kai ta a da'ifa da huwa star wa sadana yana da an kai shi wajen ta'if an ajiye shi sannan kuma yana da me yana da kewaye da aka ne wanda ake zuwa abuta mishi ana aka kai lata sannan kuma wannan latar daga sunan Allah ne subhanahu wata'ala aka sanya ma ita wannan lata lata daga sunan Allah Allah ya ka sa mata allata ma'ana mace can Allah kenan subhanallah ai kaga wannan akwai wauta kuma yana nan wanda ya fara musu wanda ya fara kawo gumaka a jaziratul amr arab shine amr bin luhay la'natullahi alayhi annabi ya ce na gan shi a cikin wuta yana jaye da abubuwan da ya kawo shi boka ne sai aljani shi suke ce mashi mu je mu gwada maka gurin da gumakan annabi nuhu suke shi ya fara tonowa ya zo da su nan maka suka samu laka suka kai ta ta'if wal uzza sannan da uzza ita kuma uzza ita ma daga al-aziz ne sunan Allah al-aziz sai suka sanya mata suna al'uzza sannan ita ma kai ta ɗaya ɓangaren wani guri daban ita ita aka kai ta ma sai da aka shimka jabunnai in ka je gurin za ka ga kamar ni'ima ce alhali kuma ashe tana tare wannan gumkin yana tare da mai aljanu da aka bude maka annabi ya ce ma Khalid bin Walid je kashe Uzza annabi duk ya tura ka kare gumaka annabi ya ce mishi je kashe Uzza ka kare Uzza da ya tahi sai ya tarda gumkin sai je karya shi ya taho da ya zo sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana karya Uzza ya ce me ka gani ya ce ba komi bai ce a ba kashe Uzza ba tana nan to su kuma sahabban annabi duk lokacin da annabi ya ce musu su yi abu wallahi sai dai ya ce su haka sannan da suka je suka tarda ba a da ya ji annabi ya ce baka kashe ta ba sai ya sa wani kishi a ransa yaya zan zo misiyon ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ce mun yi ta ba ya zo a husace da ya zo ma ashe ita kanta ta san ta hallaka ita wannan uza ashe wannan ce aljana ce ita ce take tsaye a jikin gunkin an sarrafa ta kawai shi aljani ana iya ana iya ma mutum san a ce game da wani kakka bar shi har abada kawai sai rika sanya ma in miji ne da mata sai rika kai mijin ka rika ganin ta ba ta da kwarjini ba ta da kyawu a gurin ta ashe shedani ne a leke da ita kuma ana iya ɗarne shi da ita ba inda yake zuwa a jikinta zai ci abinci a jikinta zai sha abin sha a nan yake rayuwa tun da daman shi ba ko ina bai fi zuwa har iya rayuwarta a sihiri kenan to su ma sun yi sihirin ne suka kai uzza suka ajiye a gurin wannan gumkin da ake kira uzza aljana ce da suka ga khalid ya tunkare ta suka ga da gaske yake mataimakanta su ma aljanu sai suka fita da gudu suka shiga duwatsu suna cewa wayil wayil ai uzza ta hallaka uzza ta hallaka kowa yana jin magana ta su da ya zo ya tarra ta duk gashinta irin abin nan irin na gashin wannan makaɗan nan sha'ir irin na eh rubusun shayatin ba yau an ita ma shaidani ya ce to su ma wannan masu gashin nan na mawaka kwaikwayon shaidani ne su shaidan kan shafi yake da ya zo ya tarra ta ya tare ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya tarra annabi ya ce ne ka gani ya ce na ganta a ganne wata mata ce kanta ta wato gashin ya tayar haka mana kamar a tsere sannan kuma ga ta da zur tana zuba kasa a kanta tana cewa bane ya tarda ta da ya je sa ta kobi ya tsare kuma duk aljanin idan ya rike da ya zama wani abu ya zama maciji ko kadan gari in ka kashe shi to har abada ya mutu amma mi kafin in ka ga maciji a gidanka kafin ka kashe shi sai ka mai galgadi sau uku cewa ne mu ba zaman guri guda ba muke tare da ku ana nan ba gurin ku bane mu ba ma san tashin hankali ka wuta take ne in ka ganshi wasa gari ka sake min ka ganshi wasa gari ka sake min to na uku kawai ka kashe shi amma daga an ga maciji a iya ko wannan eh sai dai a je a kirawo 'yan wasan maciji su buga shi galibi amma duk a madina idan ka ga maciji to wannan ne abin aljanin don a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu wani sarmai kaman armi yayi aure da ya zo ya sarra matan shi a kofar gida ta mutu su kuma laraba kishi gare su ɗaya fito ki ya sare ya zare takobi ta ce a lare su tsaya tsaya tsaya shiga ka gani abin da ya fito ne ma'ana fito bane kallon duniya saboda haka da ya shiga sai ga maciji a saman gadon matan shi sarce ce ya zare takobi ya nime shi sahabai suka ce da shi da macijin ba a san bawa ya riga ya mutuwa alhalin shaidani to da aka zo har ma sahabai suna ta annabi ka roƙa mana Allah wannan yaron ya komo a tada shi annabi ta baiwa haka saboda haka annabi ya ce musu to duk wanda ya ga maciji muna tare da wasu 'yan uwanmu da suka musulunta dai mutum ya ga maciji to mai galgadi kafin ya kashe shi to uzza ita ta janyo maganar wannan wa manata salisata al-ukhra da kuma manata wani gumki ne shi ma kamar tasallis ne suka yi trapez ɗaya ɗaya a can ɗaya a nan ɗaya a nan suka kewaye maka da shi kuma da sauran gumaka waɗanda suke cikin ka'aba ita ma wannan manata tana guri ɗaya daban ita ma daga sunan Allah ne almanan suka sanya mata suna almanata to annabi ya zo yana karanta wannan sai suka ji Allah ya ce tilka idan qismatun diza Allah ya ce wa manata salisatul ukhra ko da manata wadda take kumki na uku Allah ya ce alakum zakar wa lahul unsa wai su kuma dan wautar su sai suka ce mala'iku diya mata ne na Allah su kafiran makka sannan kuma suka ce bayan sun ce mala'iku diya ne mata na Allah sai suka ce su duk lokacin da aka aiha musu yaro sai su ji daɗi amma in yarinya ce sai ran sai ɓaci ba sa so a aiha musu mace shi yasa Allah ya ce wai za bu shir'aduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda daga an ba su albishir mace ce ka aifa aka aifa maka sai fuskar shi da zaman to ta canza yana fushi eh ya tawara min alqawm min su'i ma bushira bi har ma wai shiga mutane saboda wai an ba shi mummunan labari kuma sai rika tunani wannan yarinya ya rike ta a walakance ko kuma ya kashe ta galibi sun kashe diyansu mata akwai ɗaya daga cikin sahabbai shi da kanshi yake rami ƙasa tana zuban madiyar shi ko tana zuban mishi iya tana gogewa tana baba baba haka ya sanya ta cikin rijiya ya rufe ta ya kashe ta idan ya jefa dutse in yayi kiran sunan ta ta amsa sai ya ƙara jefawa in yayi kira ta amsa har sai da ya ji barta magana ya kashe duk lokacin da ya tana sai ya yi kuka jahiliya ta da to haka mutane suke zama a da sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wato wanke su daga duhun jahilci sai Allah ya ce alakum zakar wal insa unsa to wai in ma halitta ce za a raba shi Allah shi yake halittar mutane ko ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukura aw yuzawwijuhunna dhukrana wa inasa wa yahabbu liman yasha'u aqima Allah ya ba wanda ya ga dama maza zalla ya ba wanda ya ga dama mata zalla wata ran ya gama maka da mazan da mata ya bata kai in Allah ya ga dama sai barka aqimi baka aiwa ma to Allah shi yake wannan to kuma shi kenan sai a ce iya mata ne na Allah in za a yi rabo dan Allah da mai halitta da wanda shi bashi ne ake waye zai dauki mazajen ana ubangiji inda ɗiya gare shi to amma Allah bai da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah ya ce to ni in dauki ɗiya mata in ba su maza sai Allah ya ce tilka idan qismatun dhiza wannan rabo ne ai na zalunci rabo ne na zalunci tunda su ba su san ɗiyan mata sai suka dauki ɗiya mata suka dangana ma Allah su kuma suka ce maza suke su Allah ya ce wannan rabon da suka yi bai ba in hiya illa asma'un samaitumuha Allah ya ce wannan gumaka da kuke kawai sunaye ne wanda kuke saya da kanku antum aba'akum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da hujja ba akan su in yattabi'una illa dhann kawai kafirai ba komai ba suke ma bi ba komai ba suke ma da'a sai dai zato Umar dan Khattab yake cewa kahin su musulunta idan suna tahiya za su tahi balaguro idan sun ga wani dutse ya sai zo su kewaye shi inda aka sauka sai su rika tawafi suna bauta mishi an an kyalle ido kuma aka ga wani dutsen ya yi shi kyau sai a bar wannan sai a koma wancan a rika mai tawafi dan Allah ba zato bane wannan zato ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma tahawul anfus da abin da ran shi yake so ولقد جاءهم من ربهم الهدى الحالي غاشريوا تازو musu daga ubangijin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam am lil insani ma tamanna ko kuma wato mutum yana da abin da ya guri ne yana gurin ya zamanto shine shugaba ga mutane dukkan abin da mutum yake so shi za a yi shi dan adam wallahi Allah subhanahu wataala ya sanya dan adam mai sanya mai so ne ya rika sunda akan mutane in ba haka ba za ga mutum Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi sannan ubangiji ya sa annabi ya karantar da mu dukkan wasu abubuwa addu'a shiga gida ka iya addu'a fita daga gida ka iya addu'a da za a yi dawafi annabi ya faɗi addu'ar da za ka yi ka roki Allah ya biya maka bukata annabi ya karantar da ita amma za ka ga saboda mutum yana so ya zamanto shugaba ne ya zamanto mai shi yake sulɗa yake faɗi a ji sai ga ya hana mutane su yi abin da suka zo da shi za ga wani yana jagorantar mutum hamsin tamanin shi kadai a bayan shi a makka ko a dawafi yana cewa yana karanta addu'a da suke yi watakila ma wannan addu'a yi ba a yayin da ko addu'a ce ta mai ta neman ruwa su kuma a maka ka kai musu zancen ruwa ko kuma addu'a ce ta mai kai kai ka riga ka huce wani yake so ya yi addu'a shi yana so Allah ya raya mashi diya kai kuma diyan naka da ja sun mashi gurin da wato kake tsoro misali kai kana so Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya shi kuma wannan yana maka addu'a Allah ya baka dukiya mai yawa to kaga wannan bai daga cikin tsari na musulunci kowa a bar shi ya roki Allah abin da yake so kai wannan kana son aihuwa shi wannan Allah ya bashi ayan so yake Allah ya bashi tarbiyya zaman to mutane na gari kai aihuwan ba baka samu ba to kawai sai ka yi ka danne mashi haƙƙin shi ka rika cewa ya ce Allah ba mu diya Allah ba mu diya kai ba ka faɗi shi ma ya faɗi duk wannan yana daga cikin irin idan an saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai a faɗa dashi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falillahi al-akhiratu wal ula lahira da duniya duka na Allah ne duniya da lahira na Allah ne wa kan min malakin fi samawati wal ard yawa wani malaika cikin sammai ko kasa la tuguni shafa'atuhum shay'a cetan shi baya amfana da kowa illa man ya azana Allah sai abinda Allah ya bada izini liman ya sha kuma ga wanda ya ga dama wa yarda kuma an yarje mai ya zai cetan idan ba haka ba babu wanda zai ceto sai suka ce ai waɗannan gumaka jiki ne wanda bai taɓa yin sabo ba sai mai tawassuli da shi ya kai mu ga Allah ko kuma mala'iku da muke roƙon su su za su nema mana ceto gurin Allah alhali kuma ba a sa su ba eh ma'azzal Allah bi amin sultan saboda haka Allah abin da bai so kenan abin da Allah yake so a tsakaninka da ubangiji babu tsani in za ka roƙe shi ka roƙe shi tsakaninka kai da shi ba ne ka sanya wani ba ya zama to maka shafa'a ko ceto ko tsari ga Allah na'am
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وبنجي تعالى أنا تشيوى ينا كامر أكن wato kyamar abin da mushrikai suke yi fi tasniyatihim lokacin da suke sanya ma mala'iku tasniyatul unsa suna na mata waja'alahum lahana annaha banatullah sannan suka sanya mata wato mala'iku wai mata ne na Allah iya mata ne na Allah shattana baina fara wa surayya Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah kaga wadanda lalle ne ba su yi imani da Allah da ranar lahira laisamunar mala'ika tasmiyatar unsa suna kiran mala'iku su sanya mata suna suna na mata kamar yadda ubangiji a wata aya ce waje alul mala'ikatar ladina hum ibadu rahmani inaka sai suka sanya mala'iku wai bayan Allah su ne iya mata na Allah Allah ya ce a shahidu khalqahum wai sun hadarci lokacin da Allah zai halice su ta tuktabu shahadatu mu yas'alun Allah ce zai rubuta shahadarsu ma'ana shaidarsu kuma a tambaye su ranar tashin kiyama Allah ya ce malahum bihi min ilm ai ba su da wata masaniya akan haka ba su da ilimi akan haka ai laysa ala sahihin bisirqi ma qalu ba su da gaskiyar wato sahihiyar gaskiya akan abin da suke faɗi bal huwa kadhabun wa zurun bar dai ƙarya ce da yankin ƙarya wa fira'un da firya wadda take mai girma wa kufurin shani'un kuma kafirci ne wanda yake wato abin kyama in yattabi'una illa zanna ubangiji ta'ala yace kawai ba komai ba suke bi hede zato zaci hadi min alhaqi shay'a ai wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato baya wadatar da gaskiya da wani abu ai la yajidi shay'an wa la yaqumu abadan maqam al-haq shi zato baya zamantowa wato tabbas sannan kuma bai tsayuwa gurin gaskiya har abada ya tabbata a hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa zann fa inna zanna akdhab al hadith ku yi nesa da ƙari da zato saboda galibin zato ko inna fa inna zanna lalle shi zato akdhab al hadith wato zance ne na ƙarya Allah ya ce fa'arid amman tawalla an dhikrina waɗanda suka wato bujircewa daga ambatan shi ne suka juya suka ba da ba ai a'arada anil lazi a'arada anil haq annabi ka kau da kai ga wanda suka juya baya daga ambatan mu shine qur'ani walam yurid illa alhayatid dunya ba komai ba suke so sai rayuwar duniya wa inna ma aksar hammuhum wa mablagu ilmuhum dunya hammun su kawai himmarsu da ilimin su da dukkan wani gurin su kawai su sanu duniya fa za ka huwa gaya ma la khaira fihi wannan kenan karshe ne wanda babu alkhairi a cikinsa wani haza ƙala shi yasa ubangiji ce zalika mablaghum min al-ilm wannan shine kawai inda suka kai karshe na ilimi nasu ai ai talabin duniya wa sa'i laha neman duniya da kuma tara ta da aiki da nisa kamar yadda za ka ga wasu daga cikin mutane ko ba ruwansu da lahira amma duniyar sunan sun kawata ta duk wani abu na kai duniyar ma shiri suke mata yanzu ga mutum yana shirya ma duniya nan da shekara hamsin abinda za a yi shekara hamsin yana shirya ma duniya kamar irin wanda za ka ga mutum wato ya rika wato tara dukiya ta ƙasa da kayan mutane zalunci da sauransu ya kwasa ya ajiye kwasa ya ajiye wanda ɗiyan shi tattaba kunnen shi ma ba za su iya cinye wannan dukiyar ba to kaga wannan duniya ce aka mashe ne da dukkan waɗanda suke gyaran duniyarsu wanda Allah ya ce ya alamu na zahiran min hayatin duniya su sun san rayuwarsu ta duniya za ga kullum ana ta bincike yadda za a samu magunguna kullum ana ta bincike yadda za a hudo wani abubuwa na technology da sauransu komi ci gaba komi a sauƙaƙa shi komi ya zamanto babu wuya za a yi shi to duka wannan kamar ana shirya ma duniya ne duk da cewa kuma ba laifi ba ne amma mi amma ya zamanto himman ka lahira shine sama da wato abin da ya shahi duniya sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ka kauda kai da gare su walam yurid illa hayatu zalika mablaghun min alim Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi ya ce a duniya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa la hayashma'u man la aqla lahu ita duniya gida ne da wanda bai da gida sannan dukiya ce da wanda ta wanda bai da dukiya sannan a cikinta ne wanda bai da hankali yake tara dukiya sai annabi yake cewa a cikin addu'a shi al-ma'sura annabi yake cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmana sannan annabi yake cewa Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah Allah babu wata rayuwa sai ta rayuwar lahira sannan annabi yake addu'a yana cewa Allahumma hshirni fi zumratil fukara ko masakin au kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa Allah ka tada ni cikin taron wato talakawa a ranar tashin kiyama sai Allah yake cewa inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi ubangijinka shine ya san wanda ya bace daga hanyarsa wa huwa a'lam bil ko biman hitada kuma ubangiji shi ya san wanda ya shiryu a cikin wannan wato cikin wato bayansa ne wannan gaba wani ne ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى na'am ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda muka shi can baya wannan sura tana wajahar tana fuskantar da mutane zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma tana wautar da waɗanda suke bautar wani Allah ba Allah ba annabi ya karanta wannan sura a gaban wato musulmi da kafirai har lokacin da annabi ya kawo falillahi al-akhiratu wal ula ai abin da ke duniya da lahira din na Allah ne sai annabi ya sujada da kafiran da musulmi gaba ɗaya kowanne ne da ya kai sujada kadai mutum ɗaya ne bai yi sujada ba umayya bin halaf ko utuba bin rabi'a daga cikin su ɗaya bai yi sujada ba ya tsaya kuma mai ruwa ya ce na gan shi an kashe shi wajen yaƙi yana kafiri Allah ya kare mu Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasa duk na Allah ne liyajzi alladhina asa'u bima amilu dan Allah ya sakauta ma wanda suka munana da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma ya sakauta ma wanda suka kyautata da wanda kyakkyawa shine aljanna alladhina yajtanibuna kaba'ir al ithm mutanen nan na kirki sune wanda suka nisanci manya-manyan zunubai wal fawahisha da alfasha illa lamam sai kananan zunubai su kananan zunubai su ne daga mutum ya yi kuma ya kokari ya tuba a wannan lokaci kai ya tara su idan ya tara su za su yawa wani mai faɗa yake cewa ya ce kada mutum ya rena kananan zunubai fa'innal jibala min alhasa saboda dutse daga ɗaukuwa ne aka tattara ya zamanto dutse ƙato in girme mai to saboda haka duk mutumin da ya rena wannan wato kananan zunuban shi sai ya wato tare masa kuma ya halakar da shi da kayi zunubi ka zo ka nemi gafar ubangiji Allah ce ina rabbaka wasi'ul maghfira ubangijin ka mai yawa mai yalwar gafara ne huwa alam bikum shine ya san da abin da ke tare da ku iz iz antum ko iz ansha'akum min al-ard da lokacin da ya farar da ku daga ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya halitta annabi Adam da yunku wa iz kuma da Allah ya kare halitta annabi Adam sai shahi tsazan annabi adam duk wanda za a halitta a duniya sai da ya fado gaban ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku kowa ya ce bala wa rabbina mun rantsa da ubangijin mu kai ne ubangijin an ta kulo yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin har mala'iku sun yi shaida dan kada ku ce a ranar tashin kiyama mun san haka ba kenan duk wanda ya zo duniya da niyyar zai bauta ma Allah shi yasa annabi yake cewa kullu mauludun yuladu ala alfitra duk abin aihuwa za a yi shi akan addini na musulunci sai dai uwaye su mai da shi bai hude ko ba nasare ko su mai da shi ba majusi amma duk yaro kamar yadda muka gani can baya idan ya mutu yana karami to yana cikin wato makarantar annabi ibrahim ko da iyan kafirai kamar yadda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce shi ya san yadda ya fare ku tun daga ƙasa wa iz antum ajinna da yanda kuke yan tayi fi buɗin ummahatikum a cikin cikin nan mahaifanku fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku huwa alam bi man ittaqa Allah shi kadai ya san wanda ya tsoron Allah kai da ubangiji ya san rayuwarka tun mahaifi kamar yadda annabi ya kawo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa a wahuwar sadikul masaduku da ya ce annabi ya ba mu labari shi mai gaskiya ne abin gaskatawa ya ce ɗayan ku ana tattara halitta shi cikin cikin mahaifiyarsa sai ya kwana arba'in yana matsayin ruwa ma kwana arba'in yana matsayin jini kwana arba'in yana matsayin tsoka sannan a turo mala'ika ya tsatsa ga jikinsa ya yi shi ɗan adam kuma wannan mala'ikan ya daga kai ya tambayi allah ya ce namiji ko mace sai ya nemi izini a ce namiji ko mace sai a maida shi namiji ko mace ce abinda Allah yake so to tun lokacin da za a rubuta iya arzikin da zaka ci a duniya da iya kwanukan da zaka yi a duniya da da shaki ne kai ko mai arziki ne na lahira za a rubuta a wannan lokaci to wanda Allah ya maka haka ina zaka koyi ma ubangiji ubangiji shi ya san abin da kakka tsarkake kanka ka ce ai kai ne wani mai tsoron Allah kaza eh Allah ya san mai tsoron shi da yawa za ka ga daga cikin sahabbai akwai wanda annabi ya ce dan aljanna zai shigo sai suka ga wani mutum ya zo ya alwala yana fere ruwa a gemansa ya matse takalmin shi haka ba a ma san shi ba ba kowa bane ba abubakar bane ba umar ba usman ba ali ba bai daga cikin sittar asharar asharar min bashara bil janna ba a ma san shi ba ba Allah eh sannan washe gari annabi ya ce dan aljanna zai shigo muku wannan mutumin da a yanda yake yana fere ruwa da takalmi a matsayi kwana na uku annabi ya ce zai shigo kai wani sahabi ya ce sai ya je ya ga abin da wannan wannan wannan yake har annabi mai shaida uku dan aljanna ne ya je ya nemi su zamna a gidansa ya zauna a gidan shi a matsayin bakunta a gurguje saboda haka ya tsaya a matsayin bakunta yana nan sai ga shi kawai ba wani na filfili ba yake ba wani azumi ba ma yake kawai dai in ya tashi lokacin sallah asuba a yi alwala a ce masallaci in lokacin azhar yayi a tafi sai ce mishi kai ni ma kawai na zo ne dan naji annabi ya ma shaida ina so in gani abin da kake yi sai kawai haka ne da dare ya sha barcin shi sai lokacin azuba ya taimaka masallaci a wuni ya ci abincinsa ba wani azumi da yake sai ta ni kawai haka nake wannan ibada ce da ka gani ina yi sai ce to shi kenan ya tafiye shi har ya yi nisa ya kiraye shi ya ce amma ina da ɗabi'a guda ya ce ka gani na ina fanci ban taɓa sa wani a raina ba ina ƙyashin shi ko wani hasa da shi haka nake kwana an tashi sai ce to wannan ɗabi'a ita ce Allah ya yabe ka da ita ya sanya ka aljanna kaga annabi ya ce yawa yawan abin da ke sa mutum aljanna shine kyakkyawar ɗabi'a shi ba bai taɓa kwanci ba da wani aran shi da ce ha Allah kai wa sahi wani to shi ba ruwan shi haka yake kwana ya tashi Allah ya ce fala tu zakku anfusakum kana yayi in ace in aka ce dan san aljanna za a daga mu da ce Abubakar Umar Usman to dukka tada su amma shi bai sani shi yasa wato hadisai burjik na cewa kadda kare da mutum idan ka gan shi ba ka san me yake dauke da shi ba har wani wani ma yake waka yana cewa tazartara rajida fatazdari wa fi aswabihi asadun kada ka ga mutum ka kyamace shi a cikin zuciyar shi akwai zaki ma'ana wannan zuciyar ita ce ake aiki da ita Allah bai kallon surar jikinmu bai kallon shawon abin jikinmu halittarmu abinda Allah ya kallon shine zuciya Allah sa mu gyara huwa a'lam biman ittaqa Allah shi ya san mai tsoron shi kuma anan za mu ja burki abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya yi mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam